والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba takwas ga watan safar shekara ta 1446 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a cikin kitabu salam babu istihbabi ruqya za mu tashi hadisin ummu salama hadisi na ɗari dubu ɗaya ɗari hudu da sha tara kuma wannan shine darasin mu na 211 inda malai yace an ummi salama radiyallahu anha an karbo daga na ummi salama Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ra'a fi baitiha jariya annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ga wata baiwa cikin gidan ummu salama fi wajiha saf'a sai aka ce akwai wani dabbara dabbari a cikin fuskarta ba zanzana ba dabbara dabbari kamar kuraji a fuskarta fakala sai ce istar kulaha annabi kira da amince Allah tabbata gare shi yake ku yi mata rukuya ai mata tawaida fa inna biha nazara domin wani mai kambun baka ne mata kambun baka shi ta kuka ta yi haka wanda mun faɗa a baya cewa asali shi kambun baka hasada ce take balaga in ta rika sai ta koma wannan kuma sai idan mutum ya gani ko ya magana akan abu sai kuma abu ya samu matsala wanda mun faɗi anwa'ul hasad cewa ga nau'o'inta akwai mafi muni akwai mai muni akwai kuma mai kyau da ba ta kiranta da hasara ita ta uku ita ce gitsa cewa ka rika fatan ina ma Allah ya baka irin abun wani kai abun da yake na alkhairi wannan ce kawai mai kyau amma ta farko Allah ya sa ya rasa ita ce mafi muni ba ta kuma Allah ya kwace kai ya baka ita ma mai muri ce mai bin wata wannan dai haramun ta hukunce kawai mai kyau shi za wasu malamin ke cewa ba za a ce mata hasada wasu yi a ce gifta wasu ka ce za a ce hasada amma mai kyau domin annabi ya kira ta da hasada cewa la hasada illa isna ta yi ba inda ya halatta ya hasada an ba guri biyu ba to sai kawo to kaga annabi ya kira ta da wannan hasada باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن باب da yake magana akan ya halatta mutum ya karbi lada ala ruqya idan yayi tawaida bil qur'an idan ya duba mutum wato alqur'ani kuma ya warki wala azkar ko ya karanta wasu addu'o'i in ce to ku bani lada ku bani wani abu kaga wannan masu yin rukuya a matsayin business za su ji daɗin wannan babu tun da kaga ana ta tattauna a kan cewa ita ita rukuya asali taimako ne zuwa ke za ta yi zama taimako to ga shi malam kuma ya ce ya halatta karɓi lada ala rukuya idan mutum ya yi rukuya bil qur'an da al qur'ani wal azkar ko ya karanta wata addu'o'i na annabi alaihi salatu wassalam to bari mu ji hadisin mu ji kuma me yake so yake ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kan an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda shine Sa'd ibn Malik bin Sinan yace inda laka nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wata tawaga daga cikin sahaba annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi annabar shine ma baina salasa ila al-ashra da qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn shine dai na farko wa istarabna ilayka nafaran min al-jinn to shine yake cewa daga mutum uku zuwa goma shine annafar wasu ma ko wasu kuma suna kiran rahat ma tisatu rahatin yufsiduna fil ardi jima at-thalatha ila al-ashr ko ila tis'a to sai sai wasu daga cikin tawaga annabi alaihi salatu wassalam wasu mutane cikin zaba annabi alaihi salatu wassalam sun tafi fi safaratin safaruwa a wata tafiya da suka yi a wata tafiya da suka yi hatta nazalu ala hayyin sai suka sauka a wata unguwa shine hayy min ahya'i al-arab daga unguwannin larabawa wattabaquhum sai suka nemi wato su karɓi bakuncin shine istabaquhu ai talabu minhum ziyafa suka nemi su musu ba annabi ya ce abiyafatu salafatu ayyam abu a cikin kamar a wannan wannan mamun biya amma akwai a cikin al'adabul mufrad anan mamun biya hadisin a baya cewa kwana uku ne za a karɓi bakuntar mutum to sai yace fattabahuhum fi wannan bakin sai suka nemi da Allah su ba su dan guri su kwana wace gari za su wuce gaba babau an yi gari ko sai suka ki su ba kun jaddu su karfe su a matsayin baki to faljiga sayyidu zalika alhayy ba su ba su gurin kwana ba sai suka nemi filin Allah suka zauna tunda dai ba za ku ba mu guri ba ga fili nan Allah ya taimake mu ba damuna wacce sai mai kwanciyar mu a filin Allah saboda haka ana haka fadiga sayyidu zalika alhayy shi wannan hakimi ko mai gari na wannan unguwar kawai sai Allah ya jarrabe shi wani mutiji ya zo ya cije shi ya sare shi fata'awlahu bi kulli shay'in kaga kuwa mutiji ya tare mai hakimi ko mai gari ai ba zama aka rika yawo da shi gurin masu magani daga wannan gurin mai maganin sai wannan la ya fa'u shay'un duk inda aka je magani ya ki ne ba fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin mutanen unguwa wasu da tijai masu wato hangen nesa sai suka ce law ataytum ha'ula'i rahat kaga rahatu sun da ya fito ba nasu dai kenan da annafa ina ma za ku tafi wurin wannan waɗancan bakin mutanen da alladina nazaru wanda suka sauka la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay'un tunda mun gwada duk ɗan garin mu ba wanda yake ba shi magani duk maganin su bai ba wata kila an yakuna ba'dihim shay'un a samu wani abu a gurin wani daga cikin ko daga cikin akwai wanda Allah ya yi wa wata baiwa su dama mutane wala wato kuna tare da mutum za ka ga yana da wata baiwa amma saboda kuna tare ka ki ka yadda ko gidan kuɗi da mutane ko ku nawa ne kamata yi ku yadda cewa kowa da baiwar da Allah ya ba in ba haka ba to ƴan waje ne za su ta amfana kai ba ku ba za ku amfani junan ku ba a junan ku da kuke kallo kowa da tasa baiwar don kuka yadda da wannan sai ga ana amfanuwa da juna amma mafi yawanci za ka ga musamman yan gida ɗaya ne an taso kawai kullum ai kana ba wai malam ba wai kaninka ba sai ka haifo ɗa ɗanka na ƙarshe zan biyo na da baiwar da kowa a gidan bai da irin ta ɗan cikin ka ba ɗan da ka haifo sai ka ga ɗan kai na ƙarshe ɗan auta sai Allah ya ma wata baiwa da kowa yana buƙatar sa a cikin ku to kai da wannan za ka kana amfana kowa amma wasu za ka a ce da ai da abu ya taso a ce a wannan da Allah rabu da wannan yaron ne ai sai a gwada a cikin ƴaƴanka da ƙannanka akwai masu baiwa haka Allah yake tsarin sa sai amfana a ba irin wannan ce ta janyo wa ƴan uwa annabi Yusuf ba da ƙarshe kaga dole dai aka koma aka rintsara da yan uwan da iyayen kansu kowa zai bi ya tsotsali bai wanda Allah ya waɗan kuma kaninsu ko wanda da su suna ganin ba kowa ba ne ko kuma azarar su da ta motsa su suka yi hanyar ma da zai je gaba ɗaya shi za ba da suke cewa idan idan Allah ya so ya daga mutum kace lalle ba zai dago ba to da kai Allah zai amfani a daga tun da kaga da ya ba ku wannan misali da mutane ɗan wa da Yusuf suka ce ba inda zai je suka dauke shi suka kai shi rijiya to sai Allah ya ce bari nuna muku da ku za yi amfani kuma ji ya zama abin da zai zama da ba su jefa shi a rijiya ba da ba su ce shi ba da ba fatake ba su tsinto shi a rijiya ba da ba su sai da shi a matsayin bawa ba da ba a siye shi a matsayin bawa ba da minista da ya siye shi ba ko ba kai shi gidan zaliya ba da ba kai shi gidan zaliya ba da ba ta kai shi ba har abin da zai faru ya faru da kuma bai je gidan zaliya ba da ba kai shi furzin ba da bai je furzin ba da bai fassara mafarki ba kaga dai tsarin su suka sa yayi ta hawa da karshe sai gashi akan kujera sun zo kowa dai su tsugunna ya gaji tun daga kansu tun daga babban har na kasa wannan da kuka ce ba zai zama komai ba sai Allah yake ya zama su da Fir'auna ya yake cewa annabi Musa bai isa ba sai Allah yake to bari mu nuna ma iyakarka a gidanka za a yi kafin annabi Musa ya kashe ɗaruruwan yara amma sai Allah ya kawo su har gabansa to haka Allah ya shi ne Allahumma la mani alima a dai wala mu'adiya lima mana kullun ko bayan sallah ina karanta wannan ina halarto da irin wannan ma'ana cewa in Allah yake zai daga mutum kuto ka kyale in ba ka ba wahala za ka sha wallahi wahalar da kanka za ka kuma za ka mutu mutu bi ga zikkum za a za ka mutu da damuwa da wakin ciki to saboda haka sai ka zauna lafiya iya kisra fir'auna a annabi Musa da annabi Yusuf ta yi mutane sallama wa Allah kuma su daina kowa hasada to wannan shine to kare sai yake cewa sai wasu suka ce ya kamata a cikin da idai mu je gurin wa'ancan mutanen ko Allah ne sa wato za mu dace a nan din fa atauhu sai suka zo gurin fa kalu sai suka ce ya ayyuha rahat ya ku taron wayannan jama'a inna sayyidana ludiga shugaban mu ba maciji ya zare shi maciji ya zare shugabanmu mai gari ko mai unguwa wata aina da bi kulli shay mun yi shine da wato ta aina a sai shine kokari wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'yaha wa huwa mu'min ko wa ulaika kana sa'yuhum mashkura as-sa'y shine al-juhd din kenan iya kokarinka to saboda haka ta'aina da bi kulli shay mun yi iya kokarin da zamu iya la yafahu duk abin da muka yi amfani da shi ba fa hal inda ahadin minkum min shay'in shin akwai wani abu daga cikin wato wani abu da zamu amfana wato daga cikin ku wani yana da wani abin da zai iya amfani da mu da shi fa kana ba'dhum na'am sai wani daga cikin ku yake kwarai kuwa wata ruwayar ta nuna abu ta yi da kudu ne shi da kansa ne ruwayar shi ne yake gani kai ruwayar da ta nuna shi ne karara yake gani nan wallahi bi dinaranci da Allah inni la arqi ina yin tawaida ina yin tobi ne addu'a walakin sai dai wallahi laqad istazabnakum falam tudayyifuna mun ne muku ba mu gurin zama kunki na rantsi da Allah mun ce ku ba mu gurin zama kun ki kun ki ba mu gurin zama fa ba ana biraqin lakum ni ma ba zan muku rufiya ba hatta ta ji adula na ju'ulan sai kun sanya mun sai kun faɗi ne za ku ba shine al-ju'ul shine ju'ul eh sai kun yawa jinga kenan shine irin abin da za ga saboda tojewa basira irin mu na yan yan da yake kiran yan adidi sau za ka jinga idan kai da mutum ka'ida al'ujira da aljur idan kai jinga da mutum cewa gashi za ka ɗauko ne daga ƙofa da gundu zuwa gandun albasa a kan kaza sai ka gaya masa cewa amma ni kai za ka kai idan kuka taho ya saba wannan ka'idar kamar yadda suke wannan rashin kunyar yi ya saba wannan ka'idar ta kibiyar zaro a gurin Allah ba kai laifi ba eh domin sharadin da kuka yi suka ba ba ma za ka ba ruwan za ku taho da mutum kiryan kiryan sai kawai ya saba ba to za kai magana ya zage ka eh ba wannan magana kwata kwata yanzu akwai randa na ɗauko da ni da Uzaiba da Abdulalim muka to muka yi da shi gashi zai kawo mu gani muna tafiya muna shigowa da jerin gwagwalacin nan kawai je ga wasu mata su uku ba iyaye biyu da yarinya ɗaya wai kawai je tsaya kuma za su wanke ka a tilabiya na ce to a aina za ka sa su wallahi ni dai kawai zai ina da sauri sauka ne da ana son jan magana da yawa nan ce jiwon muke da to bai ma zan me ba da jiwon din kawai na san abin da zan baki na baki nake ke ka to irin wannan gigantaka eh ai ba na son a ja magana a ja ta kuma wayan can da tije ne guda biyu saboda ku kawai eh saboda suna hakura na kyali Allah ya tsawo Allah ya tsawo ke zaka ka ce in ci gaba da yin haka ke ai za ta garfi ne haka kuma ai zu da tijan ba amin ya Allah to saboda haka wannan gini ko sai Allah ne ya kiyaye ne lauya ba je kauce je koma da lauya zai zama eh to wannan gini to sai ce har sai kun biya mu fatalahuhum ala qadi'in min al-ganam sai suka yi yarjejeniya da su akan za su ba su wani yanki qadi'in shine al-qida za su ba su wani yanki na timakai an gane ko akwai ruwaya da ta zo ta ce salatuna shatan yace sai dai za ku ba mu timakai guda talatin sai kun babu talatin duk wasu malamai suka ce shi ne adadin yawan kowa sai ya zaɓi ɗaya ka ji wani bidiyo na abu sai irin kudi ya ce dai za ku ba mu tumakai talatin inda kaga babban mutum da ya yi za a yi haka wane mutum biye ma da haka fantalaka ya filo alaihi suka ce sun yadda to an ta yawo bai warke ba shi dama a mafi yawanci a neman lafiya a za ga talautin mutum shi dai ba yadda zai kawai lafiyar yake so eh so ake kawai samu lafiyar ba ka ganin ko ko ko ko fito da mara lafiya kuka yi yanzu in ba sa'a kuka yi ba idan wannan mata hayar baburan suka zo suka ga ko ranga ranga to sai sun ninka muku kuɗi kuma saboda sun san cewa a nan ba wani neman rai ran kuke so a kwata maimako a yi ba musama wani wani yayin mu muna hira da shi yace akwai wani da lokacin da matarsa za ta yi wa fari lokacin tanbi yace da suka fito tana naƙuda wani dan tanbi ya dauke su yace wallahi a daren ne ya rika yawo da su da aka je aka kai da asibiti sai dan tanbi din yace masa in ta sauka ka ga mu ta sauke ga waje da su ya dauko kuɗi zai ware ce ai fi sabilillah ne yace ya za a haihu mu garje ce wallahi ko kawo shine muna yi radin jiki cewa wallahi har yau yana so ga ina zai gani to kaji ba to iya wannan da sanya da ai kaga ya da da ba kuma yi mara addu'a ta karbu to su wa za ne ma wannan albarka eh da addu'a na uwa ake yanzu ko babu to wannan jini to sai dai banda daga ya filo alai zai fara yi mata tawaida dobi wa ya tsara wa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim suratul fatiha ya biya ta faka anna ma da min aikali kai ba sai ga ai ba ranka ya dade yadda ka san an warware masa da baibai yana fara biya war ya warke shine ka anna ma da min aikali fanta laka yanzu da ko tafiya ba ya dauko shi aiki sai ga mutum ya miki yana tafiya wa ma bi kalabatan ba wani aibu a jikinsa shine kalaba ba aibu ko daya a jikinsa eh a illatin ko aibun shine wato kalaba ba wani aibu ko daya a jikinsa wane mutum kala sai yake fa rubawum ju'lawum sai suka ba su wannan yarjejeniyar da ke dingar da aka yi alladhi salahuhum alayhi wanda suka yi yarjejeniya a kanta fa kana ba abu sai wasu daga cikin su kuma yanzu ko wato komai an kawo jimakai guda talatin an zo an zauna bari ku kuma sai wasu daga cikin su suka ce istimu suka ce a zo a raba zo ku raba mana ga ga fa wanda yayi amma wasu daga gefe sun ce a zo a raba bayan ba su suka yi tawai da ba suna da cikin tawaga fakanin fakanin nazira ka wanda ya rukuyar a wata ruwayar Abu Sa'id al-Khudri wanda ya rukuyar nan shine Abu Sa'id al-Khudri sai yake la taf'alu a kar araba hatta na atiyar nabi sallallahu alaihi wa sallam har sai mun je gurin annabi kira da aminci Allah tabbata gare shi fa nazkura lahu alladhi kana mu ambata mar abin da ya faru dan Allah ka ji bayan Allah wayannan ba su ne sahabbai su ne sahabbai ulaika ashabun nabiyyi wa hizbu falawlahu mu ma kana fil ardi muslim walawlahu mu kana tamidu bi ahliha walakin rawasiha wa auladiha hum walawlahu mu kana salaman bi ahliha walakin hum biha budurun wa anzum haka ibn al-qayyim wa'annan sahabban malam wane mu saboda haka duniyar ta samu ba za a ci da sai an tambaya mai sai ya yi da kuma suna cikin bukata saboda haka fa zakaru fa zakaru lahu allazi kana suka ambata mar abin da ya faru fa nan bara ma ya amuruna hatta da ajiyar nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazkura lahu allazi kana mu ambata mana abin da ya faru fa nan zura ma ya amuruna mu saurari kuma annabi bai zai umarce mu ne fa qadimu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam aka dunguma aka tafi gurin annabi alaihi salatu wa salam fa zakaru lahu aka ambata mana fa qala fihi wa ma yidri ka annaha ruqya ya kai abu sayyid al-kudri me ya sanace ka ya aka kasancewa wannan suran anbiya ta ruqya ce annabi yana ƙara tabbatar da shi ya kai ka san rubiya ce tun maza da sane ce kada a sabtum annabi ya ce daidai ku kai kun yi daidai iktimu ku raba wa bibu li ma'akum sahaban ni ma ku kawo min nawa raba sallallahu alaihi wasallam nabi ce ni ma ku kawo min fa da hinka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi dariya to shine in ka koma cikin nawawi a tiriyar fi adabi hamalatul qur'an ya tattauna akan halaccin ka karanta alqur'ani a biya ka kiyi ba wai rubiya ba asali ita rubiya ce mako to amma idan ka haɗu da irin wannan kai ma waɗanda su suka rera ba hankali an fahimta da ke ko ko da ke ganin kai da kai karatu addini wawa ne zai yanzu da boko ta rike su suka rabe da wani suka dawo gurinka sai ka yanke musu ya iya yadda ka ga dama amma wanda suke girmama abu kuma suke neman haka shi ne kamata ya kafa kudin an fahimta da ke ku yawa amma irin wanda za su zo din nan kwata-kwata ba su gane ba su san mahimmancin addini ba ba shi da wani mahimmanci kuma ta kone yanzu sun gama yawo a boko a kai mace yadda mutum wanda za a zo wata yarinya wata yar babban mutum a garin nan babban mutum wani abokin ne yana da makaranta a gadon kai da zo in jaji da girman su da zo aka ce to ina kika iya tafi daga wannan stadin zuwa wannan stadin wallahi da nuna wani wai daga wannan stadin zuwa wannan stadin a cikin qur'ani ba eh eh bai da tsaye ne kamar to ga ga wannan yanzu dan Allah Allah ya tsore to saboda haka wannan shine asali taimako ne taimako ake so idan ka ta kama a wani abu ya faru to ka taimaki mutane da waiwar da Allah ya maka amma ba a so ka je ka aji kawai ya zanto shi ne source of income ɗinka shi nawawi ya tattauna ne akan karantarwa karantarwa karantar da alkur'ani a biya to amma shi ma a wannan gurin ka ce duk wanda aka hana ka zuwa ko ina aka ce za ka koya ƴaƴan mutane kuma kai ka iya to wajibi ne kai musu diodi su biya ka to tunda an hana ka mutane ma ko ba haka bane yawwa to sai a biya ka kai ma kana da iyali ko ba kana da iyali kana son ka ci ka sha dan scoop din nan da ake zuwa a karbo scoop ɗaya ko bi kai ma kana so ka sha yawwa ba zai yi a kaga mutane na ta yi ba shi za a ga kasashen larabawa saudi yanzu yadda ake gaya mana switzerland blanket ake ba blanket su za su ci lokaci so ga bayan da shi a wannan wata shi da wani yanzu yake mun wai ba za mata da ya za a yi mata daskare yana wani wani fata mai zai yi kai ma ka shafa wa limamu ka shiga ni in zai mata ba wani tunanin gero da dawa ko mai babu babu ita wallahi kwata kwata babu wannan tunanin gaba ɗaya tunanin sa rufe kanka za ka kawai so ake kai tilawa kawai kuma a guri wanda ko da wuta ba a aikin su bane nan kawai kuma ba wai kana kallon su wannan ba wai haramai ne kawai ba duk wannan masallatan da suke karkashin haka ake amma a nan bakin ciki ya ce wa malaman ba sai a ce wai yana hawa mota to ta ji za mu hau dan rainin wayo haka wani ya taba gaya mun lokacin da na sai makin ina na farko a galaren ba na mata ya haba a karamin kallawa yanzu ba na ce kakkare na mun wayo ta ji za mu hau haba ashe da daga jore to so da haka wannan shi rainin wayo irin ai lokacin da na yi wata magana kwanaki kawai shi kadai ina zo nake gaya mana ya haya lokacin da ake cewa wai wai wai an ba malamin miliyan sha shida muna yi yanzu wani malami shi da shi ya gaje wannan abu ya ce malamin su na rantsewa da Allah ko tilai biyar babanmu ba yace in ka gama yadda ya faɗi wasu malamai da suka tayi suka rika wuta yace wallahi da Allah yace alhakin bayan Allah na aka dauka yace ɗaya daga cikin su yace har sai da ɗan kirji suka so su man magana shi jagoran yace a kyale yace in ka ga yadda yake faɗan maganganu amma su suna nan su cewa yan basu eh shi ai da ma sun ake jira kai malami ba a so ka tantance ba so ake ka sama a karmashi da wani yake cewa wai za a janyo amsar da na baya za a janyo limamai daga mumbai sai na ce masu faɗa wannan magana ko ba san me yin jima kuma ba san duk yadda wani ɗan ƙwaya yake ji da zafin kai wanda yake fahimtar addini ya zuci wannan zafin kan ba sai na baki misali na ce na rance da Allah mun sha zuwa lakcocin SAS ko hudu ban malam Jafar a Dorayi na rantse ma da Allah in yana wannan hudubar inda yin ka koyi ce abu ta tafiya yaki duk zamu nace kai ne baka san me irin wannan abubuwan nace ba mutum ya ja kwaya wai yana jin wani abu nace wanda yake da zafin kai na addini ya fi na rantse ma da Allah nace ina tuna hudubar mala akan yalwan kanta kafin ya gama hudubar nan duk masallaci kuka ake inda ya ga kowa lokacin ya ce hayya ilal jihad na harance muku da Allah kowa zai to kisa rigima addini ta ga an banda su da ƴan kwaya ba a irin to ne ce masa yanzu shikenan duk muna zaune sai ku zo ku janyo malamin mu muna kallo saboda ku kun ku kowa mu kuma muna zaune awa da Allah kawai sai mu kalle ku ku janyo mu muna zaune mu shajajen ɗalibai mu muna zaune sai ai wani yi ba to irin wannan abubuwan ne ko da yaushe wasu abubuwan za ka kawai idan da saka sabihu ne fala tujib fa khairun min ijabatihi as-sukut fa in kallamtahu faradta anhu wa in khallaytahu kama dan yamut amma ai abu rainin waye ma yayi yawa yayi yawa mun yarda akwai kwadayi kowace irin sakta za ka samu wanda dama yawa amma in ka sauke gaba ɗaya malamai su ina wakilan annabi babu kenan ai ba zai duniya ta tafi ba wakilan annabi ba ba zai yi wallahi har duniya ta nadi suna nan kuma sai daga cikin jira ku da yan siyasa suke so su amfani da wanda suke kusa da wato wanda suka fi kusa da talakawa su ne malamai to bari a raba su daga lokacin da suka raba su toki kenan sai cikaran su ba babbaka shi ne kawai da wato makamu so da aka wannan shi ne kawai abin da ake so shi malami ya san me yi ka san me kake dan in kana karantarwa ta addini ka san me kake ko hatta kyauta ba kowa zai ba su karba ba Allah ba kowa zai ba kyauta wani ya ba ka yake ce ka gobe kawai me yasa saboda ka tsira da mutuncinka da ko wanda in ya baka zai je fada ko yanzu wai ina bakin wanda za a yi wa kyauta wai a zo wai sai an ɗauke ku a hutu a babala wani yana raba yana rarraba dubu ashirin ashirin aka zo masallaci ba da ya sani aka zo masallaci ma har da rubuta na ce a je a gaya musu ba ma wai mu a ba da sunayen mu da sunan na ce a je a ina ji na ban manta ba ka ba an ba ma da na ce je mai na ce je mai sun ji ya bayar ma shi ya zo mama ai ya abin da ya sa tabbatar da ya bayar wani profesa muna hira ya ce an gaya wa malam an gaya wa kun an kawo kuni ka ce a bayar na ce ni na ce a bayar ran kai da saboda haka irin wayan abubuwan koyaushe sai ka kiyaye mutuncinka in ba haka ba wallahi a kowace ne ma suke ba haka suke wasu ba yan siyasa sai su je su yi su ba ka wani abu sai su sa kyamara eh ko a yi ko kana yi waya su nuna yaran sa yan jirage a ce kun ga wada ne sun rike saboda haka da an zo gidan rediyo abin da za a yi kenan za a ce muna da kwanka kai ma an kace gaba da magana za mu fasa abin da suke yi kenan cewa an kan ci gaba da magana akan wani to wallahi za mu fasa sai a gaya ma haka ba suke yi ko mutum ya tada kuɗi a kira ku fi addu'a ana yana muku wayo ina gaya ma akwai wanda aka ce 170 billion billion aka ɗauko ko kuma aka ke to malamai wai ma addu'a Allah ya kare ya kare ya ila to irin wai na uku su ne zubar da mutum ka san wannan kudin muna hira da wani ma'aikacin banki yace inda za a zo mutanen Kano kowa zai samu ta daya na wannan kudin da ake ta ɗaya ina ji kowane buhu na ma'aikatan in bambanta ba a na wannan buhu da ake sa a free copy na abiyota jirginiya miliyan talatin da biyar ne sai kun rika biyo layi duk Kano ba turere ne a kowa an baki kuma wani ya ɗaya wannan kuɗin kuma kun zo kun tsara a masallaci kure masa da wani dalili da wani dalili to irin wayannan abubuwan su ne suke zuwa da kibar mutane ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan in abu ya fito karara na mutum kar ka shiga harkar sa kar ka tuba mutane ne mu yadda kowa yake so ya ce ya mu ya sa ya yi gida mai kyau ya sa kaya mai kyau kowane malami shi ma yana so kowaye yana so domin ai irin fahimtar ma ta jahiliya ce da kafiran da wanda suke cewa ma da hadar rasuli ya kullu na'am wa yau fi bil aswa wannan da irin manzo ne da yake cin abinci kuma yake zuwa kasuwa to irin fahimtar da wasu ke wa malamai yanzu kenan to in malami ne kai ba za ka ci ba ba za ka sha ci mai kyau ba ba za ka sha mai kyau ba sannan ba za ka zauna a gida mai kyau ba ba za ka hau abun hawa mai kyau ba to wannan ba zai yiwu ba haka abin yake ba ta ba ka yi kyau wannan shine Allah ya tsara mutuncin za mu gama lafiya to wannan shine annabi alaihi salatu wasallam yayi dariya kaga wannan yana nuna halatta ya halatta me hadisi yake nuna jawaz aqd al ujra ala ru'yati bil qur'an ya halatta a baka lada shine malamai suka ce an fito idan ka je kai ruqyar ba a dau sadaka a baka kar ku jinga cewa an fita haka sai ya nuna cewa ka tausaya na biyu atharul qur'an fi ilaj al amrad qur'ani yana da tasiri ibnu al-qayyim in ka koma cikin addu'a wa dawa addu'a wa dawa da badaiul fawaid da ba da tattaban sa dewa da yi bayani akan balallan fatiha da yaje yana wata rashin lafiya rika shan zamzam yana tofa fatiha yace duk matsalar da take damun sai ne wani na rantsi da Allah kai ma a yanzu ba sai ka je can ba in dai kana da wannan kwarin imanin ka samu zamzam ka tofa fatiha ka sha Allah zai warkar da kai to matsalar imanin ne ba iri ɗaya bane kai taraddudi kake cewa to bara mu gwada ba a gwada Allah Allah za ka gwada shiga ake kawai wani kulobi sun ne ka fata sai ka ga kwada to wannan shi ne sannan na uku istibabu ruqya min kulli shay ya halatta ayi ruqya a komai ba sai aljanu ba sun dauka aka ce ruqya aljanu ake a'a kawai ka ji ma ba ka jin daɗi kawai ya halatta ga kan ka rukiya ka ji kawai yanayin ku ka ya zama borin ya halatta babun li kulli da'in dawa babun da yake magana akan cewa kowane irin ciwo yana da magani wace babu tadawi da kuma wato an so a nemi magani eh musamman mai rai wanda zai yi rai zuwa ya nemi magani ya biyu kaga ba zai fada cikin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba shi tabi ba an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul na ja da usira da mun Allah tabbata gare shi yana cewa in kana bi shay'in min adwi adwiyatikum in har ya kasance cikin wani abu daga cikin magungunan aw yakunu fi shay'in min adwiyatikum khairun ko ya zanto akwai wani abu na alkhairi cikin magungunan ku fa bi shartati li ajami to zai zama cewa a cikin magungunan da kuke mafi alkai shine wato istibragu da bil hijama wato amfani da yin kaho wato abin da annabi yake nuna mana a nan a cikin magungunan da ake kaho yana cikin magani ne alkai a cikin sa shine magana da ake kawai shine ran nan nake cewa wani ni kaga irin wannan maganar hijama sai dai mu tabiyawa amma ba ta kai wato kai ba ma tabai a gaba na ba ni na gani nace nace wani malami ya kamata wata raya mun gaban nan kawai sai nace samu bararran wanzani dai kawo domin sunna annabi sai yayi kuma magani wani gurbataccen jini na jikin ka za a fita saboda haka wannan shi to sai ne aukar bati asali ko shan zuba gida ga ko da ba ka ba ka so ba dai shi kai ban ba ka so amma dai mu sani cewa zuma tana cikin abubuwa masu alkai za mu bi wani hadisi nan gaba da wani yadda ta ba ki matsala mu ji amsar da annabi zai ba shi aw ladigati aw lada'atin dinari an gane ko ko kuma yin amfani da takiya alkayi shi ne na za'atin dinari eh alkayi takiya wanda ake yin daukan wuta a tsotsa na abu tuwa cikin da'a wanda za ta dace da cutar wa ma uhibbu an aktawa ko an uktawa duk da ni ba na son a yi min tsakiya annabi ba haramtawa ya ba shine kamar da yake baya son ne da mu yau wanda aka ji ma annabi baya san sake amma magani ne in kai kana so ka je kai yawwa saboda haka ji ba a ci a garin su kai kana so ka je kai shikenan um kaho sai ki adun ko a gefen ido wane mutum har yanzu ana yi shekarun da yawa ko? na? eh ita ake yi ko ita ce ta kera ba mai hukunta a yanzu shi ya ce a taɓa yau ta kai abu ne haka yi ba jefa gudu a kauyuka ko ba ne mu to irin wannan abubuwa ne irin ina da sha'awa wallahi kawai ku yawon buɗe ido mutum ya ga eh sosai kuwa ina da sha'awa ai shi kawai to nake ga wanzani lafiyayye ko ba a yi mun bane a yi a gabana amma dai zan je kawo a gadon baya ko na to to alai bajir ya bani shawara na wannan ce mai roban nan ko ai wata ya ɗaliban boye ta je ta ko wai ta kai zara ta fara ce kare ki ta sha ƙarya wai ta koya na ce kare ki ta sha ƙarya koyi abu a ta ji ɗaya ki zo ki fara ta kai na ya Eh akwai hadisi ai na taba kawo shi ne kamar Alai Abubakar ba ya taba tambaya da wani lokaci eh akwai hadisi da ya nuna ga ranakun da ake zo a yi eh sannan ga lokacin an fito a yi rana ba ta daga ba eh saboda kaga jini ne sun ke ba lokacin yau to bari mu je zuwa to wannan shine karshen hadisin me za mu koya maki ruwaiyat tadawi wa ikhbari an shar'anta ma yin magani kuma an so hakan ba na biyu mashru'iyyat tadawi bil ijaba an so kai magani ta hanyar mai tsawo na uku adarul asad fi ilaji kathiri min al amrad tasirin zuba tasirin zuba wajen magance mafi yawan cututtuka wai bai babban matsala ba ciki wani to ita kuma zuma maganin cututtukan ciki ne idan mutum ya ɗauki salon ya musamman ka samu mai kyau duk da cewa kwanaki na ce wani a yanzu da wahala ka samu zuwa mara kyau ya ce ne da ni na ce saboda sukari ya fi da tsada sanda yake da arhani ake zuba sukar saboda haka yanzu ya fi zuba tsada duk da ita ba yanzu ta ɗaga amma dai sanda sukar nan ya ɗaga ba a da wahala ka samu zuma mai sukari amma ka samu mai kyau kana sha ko lafiyar ka lokaci biyu da safi lokali biyu da safe da rana ka sha biyu ka zo kwanciya bacci kai kanka za ka ji ka canja tana da fa'ida sosai ibn da kai ya yi bayanan ta sosai a cikin dimbin labo sosai to wannan shine to sai ba da yake wali hada amara nabi sallallahu alaihi wasallam bihi shi da annabi yake a rika shan zuma na wurin jawabin tadawi bil kai inda zarura ya halatta ai magani da alkayyi sakiya yayin da aka samu wata larura an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala abdullah da abbas Allah ya kara musu yadda ya ce ida jaman nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi kahu wa adal hajjam ajrahu sai ya dauki lada ya biya wato wanzam ya biya wanzam ne mashru'iyyat tadawi bil hijama ya halatta ayi magani da kahu na biyu jawaz aqd al ujrati ala al hijama ya halatta idan kai kai kawon a baka lada ka karba na uku jibu ilahi kulli bi haqqin haqqahu ghayra manqus wajibi ne duk wanda yake ma abokin haƙƙi ka ba shi haƙƙin sa ba da an tawaye ba shi za ke so a yi ƙa'ida da farko daga nan zuwa ina za ka ce ka nawa za ka kai ni ɗari da hamsin da aka ce sai ka kai gaza kai ka kawai ya ga wani gungu guda su uku su kuma wani guri za su saboda ya ga sai ce zai sauke ka nan zai ka ce to wallahi ba zan biya ka ba ne dalili saboda ga yadda muka yi da kai saboda haka amma idan ya kai kai kuma wajibi ne ka wajibi kakken kudin sa shine kawai ita kira ala zarara wa nafira ba a so ka cuta ba a so a cuce ka na'am na'am eh shikenan ga mu ce ba komai sai kawo ai dama kai burin ka kai ka gurin da zaka shine kawai a duk wanda ya rage nasu ai ku a tsakanin su yadda suke masu abin hawa shine idan ya dauko wani ya dora ba to yakan yi wato suka yi yarjejeniya eh cewa kaza za a junan su kai ba ruwan ka kai kawai a kai ka idan aka je juye yau wa juye suke yi a to ba zai yi ba wannan kuma sai ka dawo da zancen cewa kai kwa ga yadda kuka ba zai yi ba kuma yi mafi yawanci dai gaskiya sanin da na yi juye suke yi su suke biyan su yawwa in ya biya ki kai kawai kai kare wasu ma idan sun saba su sai tsora su masa kawai ne shi ma yana yi masu biyan kai a nan matsalar ta jaye عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يبدي على حمى من بيع جهنم زلزبي zazzabi yana daga hutun jahannama zazzabi ba shi za zazzabi babban ciwo ne bawan Allah annabi zazzabi yayi ciwon sa naka ce zazzabi ne har wani sahabi yake cewa da ya shiga wata ran annabi a wannan kwana biyar din da ya rage annabi ya lulluba da wani